شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kwanan wata sha biyu ga watan jumadal akhira shekara 1447 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da uku ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ashirin da biyar shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na sharhul arba'in nawawiyya wallafar babban malami a sheik muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a shafa ba muna karatu ne har yanzu a cikin hadisi na biyu cikin waɗannan hadisai masu tsada da malam nawawi ya zaɓo su guda talatin da takwas ko wani abu makamancin haka hadisi na biyu shine hadisin da ya fi shahara a wajen malamai da hadisu jibril salam mun tsaya ne kuma a daidai gabar da malam usaimin yake mana sharhi akan gaba ta bi ta cikin hadisi lokacin da mala'ika jibril ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi menene musulunci ya ce masa musulunci shine ka shaida babu abin bautawa da cancanta sai allah maɗaukakin sarki wannan gabar mun yi bayani akan ta dalla-dalla mun shiga bayani akan gabar wa tashhadu anna muhammadan rasulullah shine kuma ka shaida hakika annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata shaidawa hakika annabi Muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne tal tastaljim umuran minha yace tana lazumta wasu al'amara yace daga cikin al'amuran da wannan shaida take lazumtawa daga cikin su akwai na farko sai kawo mana tasdiquhu fima akhbara lallai ne ka gaskata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cikin duk abin da ya baka labari to wannan gaba mun karanta ta daga farkon ta zuwa ƙarshe za mu tashi a gaba ta biyu ne malai ce afani daga cikin abubuwan da yake dole ne wajibi ne idan ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne dole sai ka yadda da su sannan shaidawa ka za ta tabbata za ta karɓa a wajen allah shine imtisalu amrihi sallallahu alaihi wasallam shi ne ƙoƙarin ɗabbaka da aiwatar da duk abin da yake umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne imtisal duk abin da aka ce maka manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata ko ya ce a yi to a same ka a kan gaba kana rige-rige wajen aikata wannan umarni wala na taraddadu fihi liqaulillahi ta'ala bala ce ba za mu yi taraddudi ko kai kawo ba cikin duk abin da aka ce umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim cikon ayar shine wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla ضلالا مبينا سورة الأحزاب كنا الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ko kaɗan bai kamata bai dace da mumini namiji ba wala mu'minatin bai kuma dace da mumina mace ba idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan aka ce Allah da manzansa sun hukunta sun zartar da wani al'amari an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya kasance mutum yana da wani zaɓi daga umarnin Allah da manzansa Allah maɗaukakin sarki ce kwata-kwata bai kamata ba in dai mutum yana amsa sunan mumini ne shi ba da wani umarni Allah ya zartar da wani hukunci mutum ya ce ga wani abu shi da yake gani saɓanin hukuncin Allah ko saɓanin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saɓanin umarnin Allah ko saɓanin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayar shine sai Allah ya ce wa may ya'si Allah wanda duk ya saba wa Allah wa rasulahu ko ya saba wa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai Allah ya ce faqad dalla haƙiƙa ya bata dalalan mubinan batan da yake mabayyani wannan ƙarshen ayar shi ya fito maka da ma'anar farkonta shine wanda duk Allah maɗaukakin sarki da manzansa suka yi umarni ko suka zartar da wani hukunci sai ya ji a zuciyarsa akwai wani zaɓi da yake da shi ba umarnin Allah ba ya ji a zuciyarsa akwai wani haufi da yake da shi ba zartarwa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba to ko shaka babu wannan saba wa Allah ne saba wa manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko kenan na biyu kuma bata ne batan ma kuma da yake mabayyana saboda abin da ƙarshen ayar nuna kenan faqad dhalla balalan mubinan hakika ya bata batan da yake mabayyani mala ya ce walihaba a ƙulu shi sa nake cewa minal khata'i na daga cikin manya-manyan kurakurai anna ba'dahum idza ja'ahu al-amru min Allah wa rasulihi hakika wasu daga cikin mutane zaka ga duk lokacin da wani umarni ya zo musu daga Allah da manzansa aka ce Allah ya ce a yi abu kaza ko Allah ya ce a bar abu kaza ko kuma manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da umarni a yi abu kaza bada'a ya ta sa'alu sai ka ga irin waɗannan mutanen sun fara tambaya suna cewa fa ya ƙulu sai ka je yana cewa halil amru lil wujubi aw lil istihbab shin wannan umarnin da Allah ya bayar wai wajibi ne ko mustahabi ne ai ana faɗa ku yawwa galibi duk lokacin da wani abu ya zo na umarni saboda lalaci irin namu sai ka ji muna tambaya wannan abin mustahabi ne ko wajibi malai ce to wannan kuskure ne kai da aka ce maka Allah ya ce kai da aka ce maka manzon Allah ya ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me naka aikatawa kawai ayar da na sha maimaita ta inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na shikenan kawai kadai fadin mu'minai maza ko mata duk lokacin da aka kiraye su aka ce ku zo ga wani hukunci daga Allah ga wani hukunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai me za su ce mun ji mun bi ko mustahabi ne ko wajibi ne in dai umarni ne kawai umarnin Allah suke jira su aiwatar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke jira su zartar amma daga cikin lalacewa irin tam yanzu idan mutum zai wani aiki wai sai ya tambaya wai kaza wajibi ne ko mustahabi ne bala yace to na ɗaya daga cikin abin da ke na kuskure kama ya quluhu kafirun minan nas al-yawm bala yace kamar yadda da yawa daga cikin mutane yanzu suna amfani da wannan kalma wa hadha su'al malati kaga irin wannan tambaya da mutane suke yi yajibu taruhu wa alla yuradu dole ne wajibin mutum ne ya jefar da irin wannan tambayar ya daina zuwa da ita wa alla yuradu kada kuma ya rinka kawo ta a duk lokacin da aka ce masa Allah ya ce ko manzon Allah ya ce li'anna as-sahabata radiyallahu anhum malati saboda sahabban annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi Allah kara musu yarda gaba ɗayan su idza amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarce su lam yakunu yaquluna ba su kasance suna faɗa suna cewa ba ya rasulullah ya manzan Allah halil amru lil wujubi aw al amru lil istihbab ya manzan Allah wannan umarnin naka muna so mu sani shin wajibi ne ko kuma mustahabi ne yace sabai ba sa faɗan haka kuma kun ga a matsayin mu a matsayin mu na wanda muka zo daga baya da so ya kamata mu koyi da sabai baka taba ji inda aka ce annabi ya ce ai wani abu ba wani sahabi yana tambayar annabi tsira da aminci tsara sabbata a garshe ya rasulullah wannan abun wajibi ne ko mustahabi kawai da annabi ya faɗa alal aini ne war ra'asi kawai shine kawai mun ji mun bi biyayya ce kawai yi za a yi ba zancen tambaya mala ya ce aw ghairi zalika ko kuma wani wannan ba sa irin wannan tambayar ay yasalu abinda suke kawai shine aiwatarwa kuma su gasgata annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi akan dukkan abin da ya faɗa ba tare da sun tambaya ba na ƙulu mala ce sai muke cewa la tas'al wa alaika bil imtisal kai ma yanzu ya kai bawan Allah da kake sauraron karatu ya kai bawan Allah da kake karanta wani littafi yace alaika bilim la tas'al kai ma kada ka irin wannan tambayar alaika bil imtisal abin da yake gare ka abin da yake wajibi akan ka shine kawai dabbakawa aiwatarwa zartarwa da umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anta tashhadu anna muhammadar rasulullah kaifa ka shaida ne annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne fa'al ma amaraka bihi to kawai duk abin da aka ce manzon Allah ya umarce ka da shi je ka aikata shi ko menene in dai ka da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jakadan Allah ne dan saƙon Allah ne zuwa gare ka Allah ne aiko shi ya bashi ya baka saƙon abin da Allah madaukakin sarki yake so ka aiwatar to me ne tambaya cewa wajibi ne ko ko mustabi aiwatar kawai wa fi halati ma malaci a to amma a cikin wani hali na daban zaka iya tsintar kanka a cikin wani hali na daban إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر idan mutum ya afka cikin wata mas'ala sai kasance ya saba wani umarni da aka ce yayi yanzu umarnin an ce ka yi shi ne sai ka yi shi ka saba masa ba yadda ake so ka yi shi ba ka kauce wa daidai to irin wannan babu laifi akwai bukatar dan ka tambaya shin wannan umarnin da na saba da na kuskure a cikinsa shin wajibi ne ko mustahabi me yasa ya kamata ka sani dan in wajibi ne kaga akwai buƙatar kai istighfari in abin istighfari ne ko idan abin gyara ne dole kai me ka gyara in ko mustabi ne fa ba dole bane babu laifi shikenan sai ka ci gaba da harkokinka ina fata fahimta yan uwa to amma wannan kaga sai idan ya ba kai aikin ne sai aka samu kuskure to wannan babu laifi sai ka tambaya kamar yadda zaga malaman fiqh suna kawa dan idan zaka tsinci kanka a cikin irin wannan hali to ka san abu kaza wajibi ne abu kaza mustabi bane mustabi ne amma ba ka tambaya mane dan ka aikata ko kai aikatawa ba dan wanda ka tambaya ba shine malai ce fa huna lahul haqqu ay yasala hal huwa lil wujubi aw li ghayri al wujubi to anan wajen mutun ne ko kuma ba wajibi bane li'annahu idza kana lil wujubi saboda idan aikin ya kasance wajibi ne wajaba alaihi ay yatuba minhu dole ne koma ya tuba daga wannan abin da ya aikata idan abin da ya kamata a tuba a kansa ne لأنه خالف سبب يا سابا وديدي وإذا كان لغير الوجوب idan ko al'amarin ba na wajibi ba ne ba na tilas ba ne sai malai ce fa'amurhu sahalun to kaga al'amarin mai sauƙi ne wannan sai mutum ya gode wa Allah a kansa malai ce afsalisu abu na uku daga cikin abubuwan da suke lazimtar dukkanin wanda ya shaida annabi muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne kamun shaidarsa ta zama to tabbatacciya karɓaɓɓiya sai ya yarda da waɗannan abubuwa abu na uku shine ay yajtani ba ma naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anhu biduni taraddudi shine abu na uku yan uwa shine dole ne mutum ya nisanci abinda duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hani a gare shi ko yayi hani a kansa biduni taraddudin ba tare da kai komo ko shakka a cikin hanin ba kamar yadda aka ce maka wajibi ne imtithalil awamir aiwatar da umarni to haka ne kuma wajibi ne akan kame ijtinabun nawahi nisantar duk abin da annabi ya hana tare suke eh tare suke dama duk abin da yake na umarnin shari'a dama ɗayan guda biyu ne ko dai yi ne ko bari to idan aka ce ka yi sai ka je ka aikata da gaggawa idan aka ce ka bari sai ka bashi da gaggawa to duk inda aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana ka wani abu to a matsayinka na musulmi wanda ka shaida annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne wajibi ne ka nisanci abin cikin gaggawa la ya kul kada mutum ya ce haza laysa fil qur'ani ai wannan abin da aka ce annabi ya hana fa baya cikin alqur'ani fa ya halika wannan kalmar tasa kalmar tasa da cewa abu kaza baya alqur'ani sai ya halakar da shi kamar yadda muke gani a yanzu ko yawa wani sai ka ce masa Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kaza sai sai a shi bai yadda ba sai ka kawo masa a cikin alqur'ani saboda shi bai yadda da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba li'annana naqulu malai ce saboda muna cewa ma ja a fi sunnati duk abin da kaga ya zo a cikin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faqad amara alqur'anu bittiba'ihi to haƙiƙa wannan abin da ya zo a cikin sunna shi kansa alqur'anin wa bangare abin da ya shafi at-tashri' shar'antawa yi kaza bar kaza dan uwa wannan ba bambanci tsakanin alqur'ani da hadisi an fahimci wannan da kyau uwa idan ana bayani game da a ɗariƙut talaƙi ko ƙurƙut talaƙi hanyar da aka karɓo ne to sai a ce alƙur'ani shi yake gaba da hadisi tunda alƙur'ani maganar Allah ce haka ne hadisi ko magana wace ce manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma min babi tashri'i abin da ya shafi shar'antawa yadda idan aka ce maka alƙur'ani ya ce abu kaza dole ne tilas ne wajibi ne ka bi ka san dalili baka san dalili ba ka san hikima baka san hikima ba dole ne idan aka ce maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ka bi shi ma dole ne ka bi ba bambanci ina fata an fahimta shi alqur'ani ya ce maka ka bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shikenan ba Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya ce kwashiru kun zamto shiryayyo inda kuka bi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to kaga dan uwa sai ka kalla wannan aya lafa nata kaga wa illam tudihu fa tudillu idan muku bi shi ba fa za ku bata tunda ka ce idan kun bi shi kwa shari'a idan muku bi shi ba fa bata za ku ba haka bane to bin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ka bi duk abin da ya ce a cikin maganganunsa dan daga cikin saƙon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah ya umarce shi ya iyar shine bayanin alƙur'anin da aka saukan masa shi alƙur'anin waiwa aka sauka da shi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan babu mai za a kai ko to wa yake da yanci da damar yayi bayanin abin da aka sauka da annabi shi annabin kenan ina fata fahimta yan uwa shine Allah madaukakin sarki cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma mun saukan maka da azzikir shine alqur'ani sai Allah madaukakin sarki ce litubayyana linnas dan kai wa mutane bayani ka bayyana musu me ma nuzila ilai so haka babu wanda ya cancanta ya maka bayanin abin da Allah ya sauka sewa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan uwa menene bayanin abin da aka sauka din sune hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a gare shi wallahi ba yadda za a yi ka iya fahimtar alƙur'ani bayan ka jefar da hadisan annabi a bayan bayan ka ba za ta yi ba kwata kwata ba za ta yi ba in ka ce haka ne ka ga ni ta fassara da ban kai mata ka fassara da ba ba haka bane in ka zo ka fassara a ka ce alqari'a wa ma wa malqari'a wa ma adraka malqari'a in ka zo kai ta ka fassara ni ma in nazo zan yi tawasai ga tawa tawa da bambanci ta ka ce daidai ko tawa ko tasa ko ta wani kaga babu wanda ya san tawaye daidai in ka ce taka daidai sai in ce to ni dan me tawa bata zama daidai ba taka ta zama daidai waye daidai tan da taka ga mana ayar da ta daidai tan da taka tunda alqur'ani kake bi ga mana ayar da ta ce taka ce daidai babu yanzu da Allah madaukakin sarki ya ce الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون allazina amanu waɗanda suka yi imani walam yalbisu imanahum bi zulmin ba su gauraya ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sai Allah ya ce ula'ika lahumul amn waɗannan su ne amintattu wa hum mutadun kuma su ne shari'u to me ake da me ake nufi da zalunci a nan wajen idan aka ce haka kaga ba dukkanin mu nan ba amintattu bane kuma dukkanin ba shari'u bane saboda ka ga mun wanda bai taɓa zalunta kansa a cikin mu ba a cikin mu nan da muke zaune a masallacin nan ga yamin wanda bai taba zalunta kansa da kansa ba haka ce ka zalunta kanka ta hanyar ka bar wani wajibi ko ka zakkewa abin da Allah baya so duk wannan ba ka zalunta kanka ba ka zalunta kanka ko ka zalunci wani dan adam dan uwanka to ga yamin wanda bai taba yin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ba to ashe kaga dukkanin mu ba amintattu bane kenan ba mai ba ba shiryayyu bane in ka ce ka fassara ayar a haka to amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana bayani ya ce wannan zaluncin babban zalunci ake nufi ba karami ba kaga mun fita daga ciki mun fita ba me babban zalunci kafirci wal kafiruna humuz zalimuna inna shirka la zulmun azim to wancan zaluncin ake nufi ba wannan ba sai sai kai ajiyar zuciya shikenan ba da kai ake ba kenan ina fata an fahimta waye maka wannan bayanin manzon Allah su kan sabai da wannan ayata sauka haka suka shiga cikin rudani ya rasulullah ayyuna lam yadhlim nafsahu waye a cikin bai zalunci kansa ba annabi ya ce ayata alqur'ani hadisin manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gari saboda karfin hali saboda karfin hali kai babu wanda kai dan mutum karfin hali wallahi shi ba baya bukatar hadisin manzon Allah kuma wai sai ya rinka cewa wai akwai manzon to ya aka ka san akwai manzon Allah ya aka ka san shi tun da ba ruwanka da hadisansa da aka ba annaba alqur'ani kawai da yazo da yazo da alqur'anin kawai sai ya buɗa rinka karantawa alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi ta tafiya sabai suna ji hudan lil muttaqin shikenan da ya je karshe min aljannati wan nas kawai sai rufe ya tafiya sai shikenan an gama qur'ani fa shi ne fa abin da ake nufi shi annabi babu wani abu da ya faɗa a ciki amma kuma shi wanda yake ce muku ba ruwansa da hadisi shi kuma ya muku bayani ya muku sharhi ya muku jawabi ba haka bane ya halatta muku ya haramta muku duk da nasa irin zaukin ya yadda da zaukinsa da bayaninsa da sharhinsa amma kuma ya haramta annabi yin bayani da zauki to shine shine da Allah ya ce litubayyana lin-nasi me ake nufi da wannan saboda ka bata ne kawai da wasu suka afka a cikin su fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su to malai ce kada a ce maka annabi ya hana abu kaza ka ce ai ku ba gwani a cikin alqur'ani ba malai ce saboda muna cewa duk ma ja a fi sunnati duk abin da yazo a cikin sunna faqad amara alqur'anu bi ittiba'ihi to daidai yake alqur'ani ya ba da dama yayi umarni da abu wannan abu ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وأمثاله ما لتي حقيقة أن بسيرا دا أمن تسأر سبتا أغريشي يا يغرغدي يا أورتر من هذا daga irin wannan masu tabarunsa da hadisin annabi wa amsalihi da makamantansa alladhi yaqul wanda yake cewa hadha laysa fil qur'an wannan abun kaza baya cikin alqur'ani abu kaza baya cikin alqur'ani faqala annabi yace la alfayanna ahadukum ala arikatihi annabi ce kada in samu ɗaya daga cikin ku yake shingida yayi zaman takama akan gadansa ko akan kujerarsa ai jalisan mutabakhtiran muta'aziman shine yayi zama naji da isa da takama shine la alfayanna ahadukum ala arikati wato annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah ne da Allah yake masa wahayi shi sa Allah ya tsinka yadda shi za a samu ‘yan ƙaryata suke kora hadisansa gaba ɗaya shi ne annabi yake gargaɗinmu yake cewa kada a sake a samu wani kawai ya ci ya ƙoshi ya zauna a kan kujerarsa ya rinka cewa ya atihil amru min indi annabi ya ce al'amari ko umarni ya zo masa daga gare ni a ce daga annabi annabi ya ce fa ya ƙulu sai ka je yana cewa ma ni ban san wannan ba ba haka suke cewa ba ni ban san wani ba ruwana da wannan ma kana fi kitabillahi sai ka ji suna cewa mu duk abin da ya kasance a cikin littafin Allah ittaba'nahu mu shi zamu bi abin da duk baya cikin littafin Allah ba mu ba shi wannan manzon Allah ne yake faɗa ira da aminci su tsara tabbata a garshi akwai wannan hadisi yana cikin sunan na al-Imam Abu Dawuda da Imam Tirmidhi Ibn Majah daga hadisin Abi Rafi' Malam Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadisi ne ingantacce to ka duba mu'jiza irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake wannan bayanin fa babu su babu su lokacin da yake wannan bayanin amma yanzu an same su ko ba a same su ba an same su an same su suna nan gasu mala yace aiwa malak wa malam yakun abinda bai kasance a cikin alqur'ani ba la nattabi'u sai su mu ba za mu bi shi ba ma annana naqulu tare da cewa muna cewa kullu ma ja an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faƙad ja a fil ƙur'ani to tabbas wannan abin ya zo a cikin alƙur'ani li'an Allah ta'ala ƙala saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wattabi'uhu kuma ku bi shi shi wa kenan shi manzon Allah shi manzon Allah a wannan aya tana cikin suratul arab aya ta 158 fadin Allah madaukakin sarki da yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum ko jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard ko la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu bihi wattabi'uhu ko wattabi'uhu haka ne zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki yace wattabi'uhu kuma ku bi manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ashe idan ka ba hadisin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa ka bi Allah ka bi mai yuti'ir rasula faqad ata Allah wani aya bata isa ba la biyayya sanannen manzan nan shine annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ya masa bai sai Allah ce faqad tabbas haƙiƙa ata Allah Allah ya wa biyayya to wannan bata isa ba to me kake nufi da yau manzan Allah biyayya in ka ce babu hadisin manzon Allah kwata-kwata da Allah ka gaya min ta ina za ka iya annabi biyayya ban sani ba in ko za ku taimaka min ta yaya za ka iya annabi biyayya ba hadisin annabi kwata-kwata ne ban san ta inda za ka iya annabi biyayya ba ina fata an fahimta ba za ta yi ba duk ayoyin da suke ta bayani a qul atiu Allah war rasula fa in tawallaw qul wa atiu Allah wa rasulahu la'allakum duk ga suna cikin alqur'ani kawai ka zo ka ce wai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba faɗan magana ba kuma ka ce wai kai ba annabi kake kareta wai wai bakari da musulmi kake karetawa ka ji wani shashanci ba wai su ba wai su ba annabi suke kareta ba wai bukhari da muslim suke karetawa to su bukhari da muslim din magana su ce su suka kirkiro ta wato kalle yadda gidajen cin yake shi fa bukhari bukhari laifinsa kawai shine ya tattara hadisan a waje guda ya musu littafi shi da laifinsa kawai amma shi ma bukari in zo in yazo ji kake na cewa qala haddasani wane ne ya bani labari shi kuma wanan nan malamin bukari sai ya ce shi ma wane ya bashi labari wanan ne shi ma wane ne ya bashi labari har zuwa kan sahabi har zuwa kan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata to me laifin bukari da Allah wai sai a cewa bukari ake karetawa wai ba manzon Allah ba ba tun ya ba kafar baya kenan eh ba tun ya ba kafar baya kai ne ka aiko yaro kan ya so maka abu sai yaron ya je ce gashi nan in ji babana ya ce a bani abu kaza sai mai kantin ya je ka je ka ce ba za a ba shi ba sai ka zo sai mai kantin ya ce ai shi ba da kai yake ba da yaron yake an gane kuma bayan fa ya ce ni babansa ne ya aiko shi kuma yanzu ka zo ya ce wai ba da kai yake ba da yaron yake to kaga ba sun yaba kafa baya kenan bukari ya ce ga wanda ya bashi hadisi ga wanda ya bashi har zuwa kan annabi to yanzu kuma sai aka fake da bukari sai aka ce bukari shine ya karya shine kaza a zage bukari a ce masa mutunci wallahi uwa wannan aqida ni ban ga wata mummuna aqida irin wannan mummuna aqida ba addinin musulunci ba sai rubujewa yan uwa gaba daya wallahi addinin musulunci ake rubuzo shi daga tushe daga tushe ake rubuzo shi duk wanda yake cewa ba zige shi daga tushe ya zubar da shi shi sa mai hankali kwarai da gaske e kwangila ce aka ɗauko ake so a rusa addinin musulunci Allah kare mana addinin malai ce huwa amun fi kulli ma qala wannan kuma ya game dukkan abin da annabi ya faɗa da Allah ya ce ku ba annabi to ya game dukkan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa arrabi'u dan uwa abu na hudu daga cikin lawazimu shahadati anna muhammadar rasulullah shine abubuwan da suka lazamci dole wajibi sai ka shaida annabi Muhammad manzon Allah ne kafin shaida ka tabbata sai ka yarda da su ga na hudu daga ciki malai ce Allah yuqaddima qawla ahadin min al-bashar ala qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam ga wani abu mai muhimmanci malai ce shine kada ka gabatar da zancen wani daga cikin mutane akan zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada a ce maka annabi ya ce ka ce wane ya ce za ka yi asarar imaninka waye wani wane ko da a ce maka annabi ya ce ka ce abubakar siddiq Allah ya kara masa ai kowa san abubakar siddiq addinin musulunci ko to ka ce abubakar siddiq ya ce wallahi za ka yi asarar imaninka ai addinin musulunci kawai shine kawai al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitanwihi mal ilmu nasbuka bil khilafi fasahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi kamar yadda al-imam ash-shafi'i alaihi rahmatullah yake faɗa wa ala hadha malai ce to akan wannan ne la yajuzu an nuqaddima qawla fulanin al-imami min a'immatil muslimina baya halatta mu musulmi yan uwa mu ji da kyau mu musulmi baya halatta mu gabatar da zancen wani sai ma laifi al'imamu min a'immatil muslimina wani jagora daga cikin jagororin musulmi mu gabatar da maganarsa ala qaulin rasuli sallallahu alaihi wasallam a kan zancen ko maganar manzon Allah ira da aminci su ƙara tabbata a gare shi li'annaka anta malaice saboda kai da kake ƙoƙarin gabatar da maganar wani wal imamu da jagoran naka ko limamin naka ko shugaban naka yalzimu kuma ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam a bada ban manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a garshi yan uwa ka'ida a addini shine duk wani wanda ya kawo magana ko wane ne in dai magana ce ta addini to sai an tsaya an bincike ta an juya ta gabanta da bayanta idan ta dace da alkur'ani da maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai a bita dan uwan fahimci nan da kyau idan ko wannan maganar ta yan uwa aka ga kowane ne kada kada ka tsaka kana tambaye cewa har wani a'a kowaye in ka ga maganarsa ta saba wa littafin Allah ta saba wa maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to yi jifa da ita a bayan bayanka ba ruwanka da ita don abin da Allah maɗaukin sarki ce ittabi'u ma unzila ilaikum dan uwa ba haka Allah ya ce ba ittabi'u ku bi ma unzila ilaikum abin da aka saukar zuwa gare ku da aka saukar zuwa gare ku shine alqur'ani da tatacciya ingantacciyar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji an ce ittabi'u shaykhaka ko ittabi'u imamaka ko ittabi'u waliyaka ka je na ka ce ka bi waliyinka ko ka bi shehunka a'a za ka bi waliyinka ne za ka bi malaminka ne za ka bi jagoranka ne in ya bi manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a garshi dan Allah uwa ba haka zancen yake ba haka yake amma dukkanin lokacin da limamin ka kaga ya dan sauɗe ya bar tafarkin manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshi marmaza ka nema masa gafara kai kuma ka damke tafarkin manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a garshi Allah kai dabara ko baka dabara ba mai yiwa shi yana da wani uziri da Allah zai iya karba mai bi bai sani bi sunnan bata zo masa bane shi sa bai aiki da ita ba mai yiwa ta zo masa ta hanyar da bata inganta bane shi sa bai aiki da ita ba amma kai yanzu ga ta nan karara kamar ranar lokacin azar kuma sai ka ce ai tunda malami na bai amfani da ita ba zan bu ba to ka halaka waɗannan manya manya malaman mazahib waɗannan ashabul mazahib al-arba'a namu imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani dukkan waɗannan malamai guda hudu ka je ka karanta muqaddima ta malam albani da yawa sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya kawo maganganun su kowanne ɗaya daga ciki abin da ke cewa shine idan na faɗi magana ta ci karo da maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ni ma ba ruwana da wannan magana ya fita ko bai fita ba ya fita ci karo da wata magana ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kai jifa da magana ta ka dake ta da bango ka daur maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi kowa sai dai faɗi magana take makamanci wannan kowa ya san waye imamu imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Shafi waɗannan kowa ya san waye mai matsayin su to dan sun faɗa haka ya kuma malaman da suke ba su kai shi daraja ba a cewa mutum maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata gare shi ga cewa wani malami ya ce wallahi ganganci ne mutum yana asarar imaninsa da kan tafi kan tafi kake da imaninka ka da'u kulla ƙaulin inda ƙauli muhammadin fama aminin fi dinihi ka mughabiri ya ce kyale kowace magana inda aka ce ga maganar annabi muhammad ira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ce ya ce fama aminin fi dini za ka haɗa wanda yake da aminci a kan addininsa ka mughamir da wanda yake kan tafi wanda kamar tace yake ka haɗa su babu haɗi misalin wanda yake bin sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bin ayoyin alkur'ani da hadisan annabi misalinsa shine kamar misalin mutumin da zai yi tafiya yana buƙatar guziri sai ya samu jakarsa ya zuba biredi ya zuba ruwa ya zuba nama ya zuba duk abin da yake bukata na amfani yau da kullum da Allah wannan abin da ya dauka ya su amfane shi ko ba su amfane shi ba sannan kuma waɗannan abubuwa da Allah za ka ga suna da nauyi ko ba su da nauyi ba su da nauyi sosai amma misalin mutumin da yake bin maganganun mutane ya kyale ta annabi shine mutumin da tafiya ta kama shi ya samu jakarsa ya ebo irin duwatsun na masu nauyi ya cika ta da su ya ɗauka ya saba a wuyansa ya ɗau hanya yanzu duwatsun da suke cin jikinsa za su amfane shi idan ya ji yunwa sannan ga ɗan banzan nauyi kuma da zai zubga kansa to haka yake an gane misalin ba bambanci ka sake a ce maka annabi ya ce wani ya ce maka wai ka bata annabi a'a Allah madaukakin sarki annabi kadai ya aiko maka wallahi bai aiko maka kowa ba eh shi sa kowa kana son sa ne saboda yana son annabi kowa kana bin sa ne saboda yana bin annabi duk wanda ya kyale annabi shi ma kyale shi shikenan kawai Allah ya samu dace to wannan shine abu na hudu mala yace wa ma a'zama qawla man idza hajastahu yace yi mamakin girman maganar wanda idan kai musu da shi ko kai jayayya da shi kace masa ai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala sai ka ji shi kuma ya ce lakin al'imamu fulanun ƙala kaza wa kaza sai ce to in ka ce annabi ya ce to ai malam wani shehu wani wali wani ya ce kaza da kaza ana magana annabi kana kawo magana wani ina fata mun fahimci shi ne malam sai yi mamakin maganarsa yi mamakin girman maganarsa fa hadhi azimatul jinna yace wannan laifi ne mai girma kwarai da gaske idh la yahillu li ahadin ay yu'arida qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawli ahadin min al-makhluqina ka'inan man kana wala ce saboda yadda al'amari yake shine baya halatta ga wani ya gwama ya hada tsakanin maganar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da maganar wani daga cikin halittu gaba daya mala ce ka'inan man kana kowaye shi kowaye shi baya halatta hatta innahu zikira an abdullahi bin abbas ne mala ce har an ambaci wata kissa daga malam abdullahi dan abbas habrul umma tarjumanul qur'an annahu qala abdullahi dan abbas yake cewa da wasu mutane yace yushiku an tanazzala alaikum hijaratan minas sama' yace yushiku an tanazzala alaikum hijaratun minas sama yace wallahi kai ku kiyaye kanku saura kiris shine yushiku ya fusata saura kiris wallahi ai muku ruwan duwatsu daga sama ba an yi wa ashabul fili dairan ababil ba yace to kuma wallahi ku kiyaye kanku saura kiris Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama me dalili yace aqulu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzu ina ce muku manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace abu kaza wata ƙuluna ƙala abubakar wa umar ko kuma kana ce mu abubakar da umar sun ce an gane ku kalli fa wanda yake faɗa ɗin fa ku kalli wanda yake faɗa duk duniya akwai irin abubakar in mutum ba annabi bane in dai kai ba annabi bane ko manzo ba kai sai da abubakar falala da daraja ba ko akwai duk shehuntakaka duk waliyantakaka duk salahantakaka baka kai sai da abubakar ba idan shi tun yana tafiya da kafafuwansa a doron ƙasa Allah ya ce dan aljanna ne shi kai naka waliyin an masa haka zato ne kawai da ni da shi duk ɗaya ne zato muke yi yadda nake tsammanin Allah da zan shiga aljanna shi ma haka yake tsammani yadda ba wanda ya bani shi ma ba wanda ya bashi amma shi sai na abakar tun yana tafiya da doran ƙasa Allah ya ce abubakar fil annabi ya ce abubakar fil janna to amma sayyidina abdullahi dan abbas sai magana wani ya ce ai sayyidina abubakar da umar sun yi kaza ko sun ce kai wallahi saura kirsa Allah ya ruwan duwatsu dukkan mutu ina ce muku annabi ya ce kuna cin abubakar da umar waye wani abubakar da umar ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan an fahimta to idan an faɗa haka akan sayyidina abubakar da umar ya kuma wanda bai kai su ba ya wanda bai kai su ba min babu aula kenan wa man imamu hadha ar-rajul al-mujadil bin-nisbati ila abi bakr wa umar radiyallahu anhu sai mala yace to kaga wa man imamu hadha ar-rajul waye jagora ko shugaban mutumin da yake mujadala bin nisbati ila abubakar umar idan ka kwatanta shi shugaban nasa ko malamin nasa ka kwatanta shi da sayyidina abubakar da sayyidina umar waye shi kenan ba kowa bane shi to inda za a faɗi irin wannan magana akan sayyidina abubakar da umar kuma waye wani malamin sa shi sa kowa ya shafa wa kansa wallahi eh, ruwa kowa ya shafa wa kansa ruwa kada a zo a ce annabi ya ce bari mutum ya rinka kawo magana wani Eh, duk abin da ka gabashi da lasisi daga annaba ka watsar da shi kawai da ka ka riƙe na annabi wallahi ya ishe ka alhamis na biyar Allah ya btadi a fi dinillahi ma lam ya'ti bihi rasulu sallallahu alaihi wa sallam sai malaika wani abu mai muhimmanci yace daga cikin abin da dole sai ka tabbatar da shi shaidarka da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take tabbata shine Allah ya btadi'a kada mutum ya kirkiro ya farar fi dinillahi a cikin addinin Allah malam ya ati bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah bai zo da shi ba kaji abinda na gama gaya maka yanzu kenan kada ka sake ka kirkiro wani abu ka kawo wani abu sabo cikin wannan addinin da Allah madaukakin sarki ya cika shi tab ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islama dinan yan uwa addinin musulunci ya cika tab shi san aka ce bid'a abu kaza bid'a ne shi ne ka ƙara wani abu a cikin addini ko ka rage abin da ya kaba cika ba za ka rage shi ba ko ka rage ko ka canza ko kuma ka ƙirƙiro wani sabo wanda baya ciki duk wannan sunansa bid'a duk wannan sunansa bid'a abin da yake ƙari ne ka ƙara wani abu ta biyar din bid'a ce an gane wani sai ya zo ya rage sai kawo raka uku shi ma wannan rage wanda ya mai ce bid'a ne ko kuma abin da kwata-kwata babu shi sai mutum ya kawo shi wannan shi ma sunansa bid'a ko kuma ya canza masa siffa duk bid'a ce abin da ake so shine wa ya kifa inda amrihi wa nahyi inji malam inji Abdurrahman al-Ahdari yace mutum ya tsaya inda aka umarce shi ya kuma hana abin da aka hane shi shikenan ka tsaya shikenan kai abin da ya kamata amma addinin musulunci baya bukatar sabon abu malai ce sawa'un aqidatan daidai ne wannan abin da mutum zai kirkiro din a cikin aƙida ne au qawlan ko a cikin magana ne au fi'ilan ko a cikin aiki ne wa ala hadha malai ce to akan wannan abin da muka ambata fa jami'ul mubtadi'ina dukkanin waɗanda suke kirkiro abu yan bid'a su cusa shi su shigo da shi cikin addinin Allah malam ce lam yuhaqqiqu shahadata anna muhammadar rasulullah to kwata kwata ba su tabbatar da shaidawar annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba shaidawarsu bate ba sun karya ta sun targada ta li'annahum zadu fi shar'ihi saboda sun ƙara a cikin shari'ar Allah madaukakin sarki ma laysa minhu abinda baya cikin sa walam yata'addabu ma'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam sannan ba su yi ladabi tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba daga cikin abin da zai nuna cewa kai mai ladabi ne tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ka tsaya inda ya tsaya ka ce abu kaza annabi ya ce kai abu kaza kai kada ka yi kaza ka bari shikenan amma in ka tsara a to ba kai ba mai ladabi bane mutum ko mahaifinsa ne zai ce kai kaza sai mutum ya yin abin da mahaifinsa ya ce yayi nasa na daban eh mahaifinsa ya ce ingo in tsaye je ka share min kofar gida shara nake so sai ya ƙi yin shara sai ya ɗago take ebo ruwa an fahimta shi yana ganin abin kirki yayi yanzu shi mahaifinsa abin da yake so a lokacin menene shara yake so ba ɗebo ruwa ba sai ce to ainihin nayi wani abu sai a ce to wai saka to shi ne abin da an bi da asiye ba an ce ga abin da annabi yake so ka yi kai kuma sai ka je kai wani abin na daban ba wanda ya sa kai wancan mala ya ce a sadisu na shida wanda zamu dakata a kansa Allah ya fitadi a fi shi ne kada mutum ya kirkiro abinda a fi haƙƙihi a cikin haƙƙin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma laisa minhu abinda baya daga gare shi wa ala hadha sai mala ya ce to akan wannan bayanin fallazina yabtadi'una al-ihtifala bil maulid an-nabawi kaga wanda suke kirkiro maulidin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ناقصون في تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وأن سما سنة توي شيدر شيدوا أكيد أن محمد إرادة أمن تسأر ثبت أغريش من زن الله saboda maulidin da ake yi yanzu a matsayin maulidin annabi annabi bai yi ba bai kuma ce a yi ba ina fata an gane saboda ka duk wanda yake yana yi ne a raɗin kansa ba annabi ne ya sa shi ba in kuma akwai inda annabi ya ce ku yi maulidi to sai a kawo mana eh annabi bai yi maulidi ba sabansa dukkaninsu alkhulafa'ur rashidun guda waɗanda ba su maulidi ba bayan su ma duk ba a yi ba eh saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yace shine man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu wanda duk ya farar ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu na addini wannan addini namu na musulunci abinda baya cikin addinin annabi yace to fa huwa raddun abin juyarwa ne ba mu ba shi inji annabi to annabi yayi maulidi to kai me yasa kake saboda san annabi ne in san annabi ne ka kashe da abubakar san annabi ka kashe san annabi to na'am eh ai ita na gane eh yanzu masu yin maulidi suna yi ne kawai a matsayin biki ko suna yi ne don samu lada ai na tambaye su na sani ne aini na sani ai suna yi ne don su samu lada don murna zagawar haihuwa annabi tsira da amince tsaya tabbata a gare shi haka ne ko ba haka bane laifi ne ba addini bane sun faɗa da shi kenan sun faɗa ba fahimta ta ba ce haka al'amarin yake yanzu misali yanzu misali wannan wannan maulidi maulidi ne don ya samu me to duk abin da za ka yi don ka samu ladaya sunansa addini ko ba addini ba to magana ta fito ko ba ta fito ba shi kenan mutu gaba da karatu na'am yawwa yanzu misali yanzu misali idan abin da alhaji ya faɗa cewa shi yayi da kawai dan ya tuna da murnar annabi tsira da aminci tsara tabbata gare yanzu muke bayani addini ne shin hakan da yayi annabi yayi ko ya ce ayi yanzu misali in na ga dama kawai sai in ce yanzu misali kai yanzu ina so ne wani abin da yake da alaka da addini kawai sai na yi bayan da wata hujja Allah ya ce annabi ta bayan da wata hujja me hujja ta yanzu dole in zan yi abu a abin da yake yana da alaka da addini dole sai na kawo aya alkur'ani ko hadisin manzon Allah addini fa ba san zuciya bane ba nawa bane ba naka bane ba na gidan bane ba na gidanku bane na Allah ne da manzansa ba haka bane so haka ba zan yi addini ni yadda na ga dama ba kamar yadda kuma ba ki saka yadda ka ga dama ba so haka duk abin da ka zo ka ce mu addini zan ce kawo min aya ko hadisi wallahi in ka kawo min aya ko hadisi gobe zan yi yawwa duk wanda ya kawo min ayar da ta ce a maulidi ko hadisi gobe ina ga yato ka maulidi a kofa gidana shi ne ba wai abu ne fa na morewa da a zo a yi kaɗe kaɗe muwa muna so duma more ɗin nan ba haka ba ne to amma saboda Allah bai ce ba shi sa muke bari yawwa Allah za mu dace bari mu ƙarasa karatu malaiti li'anna ta haƙiƙaha saboda tabbatar da anna muhammadar rasulullah ya stalzimu Allah ta zida fi shari'ati ma laysa minha kada ka ƙara wani abu a cikin addinin annabi wanda baya daga cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace to waɗannan su ne abubuwa guda biyar guda shida za mu karanta yau insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu tashi na bakwai zuwa kuma inda malam ya tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya na'am na'am eh in aka ce bid'a kawai sai a hararar maulidi eh ai ba shi kadai bane eh ba shi kadai bane bayan kuma akwai wasu abubuwa da za ga ibada sosai misali na ce yanzu misali kowa ya san sallah annabi ne koya sabansa ita ko yanzu in na tashi zan yi sallah sai na ce Allahu akbar na yi kabbar harama sai na ɗora hannuna na dama akan nagu a tsaye sai na fara subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal sallah ta tayi ko ba ta ba daidai ne to yanzu wannan abin da nake faɗa ba zikiri bane a to me yasa sallah ta ba ta ba ba haka annabi ya koyar da ni ba an fahimta yan uwa yanzu misali sai na yi sujjada ina sujjada sai nace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyak sai na kanta suratul fatiha da Allah nayi daidai ko ban yi daidai ba yanzu na kanta fatiha ku ce ban yi daidai ba fatiha na karanta ba
qur'ani na karanta me yasa ban yi daidai ba to shine addini ana yin sa ne yadda annabi ya ce a yi sa uwa ba yadda ni nake so kai kake so ba ko wato kowa da nasu zaukin fa ni nawa abin da nake so daban kai ma naka abin da kake so daban shi ma daban kowa akwai nasa amma Allah madaukakin sarki abin da ya kawo sunansa shari'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya koyar da mu sunansa shari'a dole ne mu bi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha ba shikenan ba haka Allah ce da annabi sannan maka dora ka akan shari'a ka bita shikenan kawai zance ya wuce Allah ya sa mu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗani da ku kuskure da muka yi kotun taɓin harshe Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah amin amin, amin. نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر